أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده وله الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفروا بها فأولئك قد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بآخرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin laraba goma ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi alhaji Halilu ɗan iya wanda yake anguwar dogire yola jihar Adamawa domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala da ƙoƙarin fahimtarsa da samun saƙonni da darussa. waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sautar ko ya kimta a cikin wannan littafi mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala falalarsa, muna roƙonsa agajinsa, muna roƙonsa tallafinsa da taimakonsa. Ya Allah ka azurta mu da tsabtatattun zukata masu tasirantuwa da littafinka, masu fahimtarsa, masu riƙo da shi irin riƙon da kake so ta yarda da shi, Allahumma amin. أكرمك الله قل إن الموت الذي تفرون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون
ba mu gushe ba har wala yau a wannan sura mai albarka suratul juma'a inda muke karanta muka koro bayanai akan wannan aya mai girma wacce za ka iya ɗaukanta a matsayin bakan damiyar aya wacce take magana akan mutuwa قل إن الموت منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون جيا majalisunmu a ƙarshen majalisunmu mun koro bayanai waɗanda suke da alaƙa da hadisin albara bin azib ɗaya daga cikin sabon manzara masu salama Allah ya da shi inda yake ba mu labarin kissa mai tsawo da yadda ya wakana lokacin da suke tare da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a makabarta da yadda manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ɗaya daga cikin labaran gaimu waɗanda in ba Allah da manzansa suka faɗa ba ba ka da hanyar da za ka yi ka san wannan labarin min al'umurin gaibiya yana da cikin abubuwa waɗanda suke na ilimin gaibi to wani lokaci akan sanar da al'umma wani yanki na gaibu domin su ɗauki izina su ƙara komawa ga Allah su ji tsoron Allah su aikata abin da ya kamata domin su taimaki kansu da kansu. Manzon Rama sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ƙarshen hadisi wanda bai imani ba bayan an rikito da ransa daga sama an yi wuji-wuji da ransa an wurgo ran ya dawo cikin kabari inda aka birna wannan mutumin wanda yake bai yi imani ba ko kuma ya cika rayuwarsa da saɓon Allah da juya ma umarnin Allah subhanahu wata'ala baya da fito na fito da addini ko kuma koyarwar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ana dawowa da ran horon na shiga cikin jikin shi sai mala'iku a guda biyu su zo masa amma masu tsananin sanya razani da firgici ga idanu da zuciyar duk wanda ya arba da su Allah karya haɗa mu da waɗannan mala'iku za su zaunar da shi sai a fara masa tambayar kabari kamar yadda aka tambayi mai imani shi ma haka za a yi masa adalci na Allah subhanahu wa ta'ala ba za a ce ga tambayoyi masu wahala ga masu sauƙi ga tambayoyi wannan an ya sha bamban na wancan da man duk ɗaya ne marrabbuka tambayar farko kenan waye ubangijinka sai ya fitar da wani sauti wanda yake nuna firgicewa da rudewa ha ha irin bai sani ba sai tambaya ta gaba kaga wannan an faɗi kuma bayan da za a yi a faɗi ta farko a ci ta gaba ba zai yiwu ba tambayar gaba ita ce ma dinuka me addininka wanda ka rayu a kai da me ka bauta ma Allah waɗannan tambayoyin tana jin su yanzu tana tuno cewa ansar mai sauƙi ce a yanzu amma ansar mai wahala ce ga duk wanda bai ba Allah me ke tabbatar da wahalar amsar ita shi ne tambaya ta uku idan aka ce aka tambaye shi me za ka ce akan wanda aka aiko zuwa gare ku wallahi sunan annabi sallama ma zai tasa tunowa din ka gane cewa ba da ma'aunin da kake tunani ba ne yanzu sunan sunan ma ba zai iya tunowa ba sai mala'iku sun ce masa ko muhammad sai ha ha la ajiri ce bai sani ba sunan fa shi yasa idan kana so idan an tambaye kamar rabbuka ka iya ba da ansa to ka san Allah a duniya ka san dokokinsa ka yi abin da yake so ya dace idan kana so idan an tambaye ka meye addininka ka iya ba da ansa shi ne kai hanyar haka kai riko da addini irin rukon da rabbukan yake so bisa wani bisa wani tafarki ne za ka san Allah ka san addini tafarkin manzon Sira sallama ka so shi ka ƙaunace shi irin ƙaunar da yake so a yi masa ko ubangiji Allah yake so a yi masa kai koyi da shi ka fifita maganarsa a kan maganar kowa ka fahimci cewa ba yadda za a yi ka samu dacewa da alkhairan duniya da lahira idan ba ta hanyarsa ba kuma wallahi ba zai yi ba sai ta hanyarsa saboda duk wani alkhairi duk wata hanyar shari'a duk wata hanyar tsira manzon rama sallallahu bai bar duniya ba wallahi sai da aka gama fayyace ta tas ta fita liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana domin wanda zai haskaku da hasken ya samu rayuwa ta gaskiya ya kasance da fahimta da kyakkyawar shari'a yake yake yake samun tsira wanda kuma zai lalace ya kasance bayan hanyar gaskiya ta gama bayyana ne a gare shi ya zaɓi ƙasa. Na fata mun gane. So daga nan manzon Rahama sallallahu alaihi wasallama yake ba ya ci gaba da ba mu labari sai mala'iku su ce baka sani ba kar Allah ya sa ka sani. Sai wani sauti daga sama ya yi kuwa ko ya sanar cewa an tazaba abdi ƙarya yake yi. me ake nufi da ƙarya yake yi ma'ana da ya ce da aka tambaye shi marrabuka ya kasa ba da ansa ƙarya yake yi duk hanyoyin sanin Allah a rayuwarsa sun bayyana gare shi shine yake sani duk hanyoyin sanin addini wallahi sun bayyana gare shi shine yake aiki da abin da ya sani duk hanyoyin sanin manzon rahama sallallahu da samun yaƙini da cewa duk abin da manzon tsira sassana ya zo da shi shine gaskiya duka hanyoyin sun gama bayyana shine yaƙi fahimtar su yaƙi karɓa daga nan manzon rama sassana ya ce fayuqayyabu lahu a'ma wa abkam a'ma abkam wa asam fi yadihi mirzabatu annabi sassala ya ce daga nan sai a umarci wani mala'ika wanda zai zo ya kuma da al'amarin shi ta ɓangaren azaba wannan mala'ikan a'ama bai gani abkam bai magana asan bai ji daidai kurma makaho me dalili saboda duk abin da zai yi na ƙara da ihu shi bai san ba ya yi ba bai san ma ya yi ba Allah idan ya so zai sanya koda mala'ikan ya ji ƙarin ba abin da zai canza amma daga cikin hikimar aka sanya shi kurma bebe makaho don kai yanzu da kake ji maganar ta ƙara maka tasiri dalili na biyu wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayin inda akwai wata hanyar da zai isar da saƙon da zai samu rahama da jin ƙai daga cikin hanyoyin farko shine ya isar da kururuwarsa zuwa ga wanda yake azabtar da shi domin ya samu rahama to an riga an sanar da shi bai ji bai gani a hannunsa akwai wata guduma ta azaba bugu ɗaya mutumin nan ya zama wani abin da Allah kaɗai ya san me wata riwayar ya koma kamar ƙasa wata ko ba a faɗa maka me zai zama ba bawan Allah ka tuno da cewa mala'ika ɗaya ne fa Allah ya umarce shi ya ɗaga duniya a lokacin annabi Lut aka kifar da ita sai da aka ɗauki duniyar gaba ɗaya aka kai ta can sama sannan aka cifo da ita mala'ika ɗaya. Mala'ika ɗaya shi ne yake kora gizagizai da hadari da kake jin ƙaran tsawa da walƙiya da kake yi. Har ka tashi ka rikice wani lokaci, kuma kai ka san tazarar da ke tsakanin sararin samaniya da inda aka aka yi walƙiyar aka yi bugun na gizagizan kafin sautin ya zo wajenka. to yanzu ga shi can wani shi kuma a rami tsukakken rami kafin a yi wannan dukan sai da aka ba ƙasa umari ta matse shi ya gama matsuwa sannan a biyo da wannan duka sako ga zuciyata da zuciyar da zuciyarka da zuciyar kowa mai sauraro da mai kallo shi ne tambayar da muka dinga yi jiya me da kima da daraja da daɗi a duniya wanda ya cancanci mutum ya wajen neman shi ya yadda a yi masa irin wannan dukan ko da sau ɗaya ko da sau ɗaya ne irin yadda yahudawa suka ce lanta masana naru illa ayyaman ma'aduda saboda talaucin tunani da rashin basira suke cewa su fa sun yadda ko da za a azabtar da su ai kwanaki ne ɗan kaɗan to mu ɗauka ayyaman ma'aduda plural na kwanaki ko suna farawa daga uku misali to kwana uku a lahira kowane kwana shekara dubu kaga shekara dubu uku ke to waye ya shekara ɗari uku a duniya to ko da a lahira gaba ɗaya shekara dubu uku ce kaɗai misali to ai bai kamata a kan shekara talatin ko saba'in mutum ya asarar dubu uku ba wanda da wannan maganar tasa su ma sun tabbatar da cewa akwai azabar gobe tana jiran su Allah ya kare mu a takaice daga nan manzon rahma sallallahu ya ce sai a bada umarni an afrishu lahu minan nar ku yi masa kafet da da da tiles a cikin kabarin shimfiɗa ta azaba lahum min jahannama mi'adun kamar yadda zai kasance a lahira ya kasance shimfiɗar ƙabarin ta jahannama ce sannan a buɗe wani rami wanda azabar jahannama da wuta za ta rika isowa yana hango wutar tana ɗaga harshe tana laso tana ƙoƙarin ina ma da za ta samu dama ta laso shi fa yusibuhu min harriha zafinta da ƙunanta ya rika gangarowa zuwa gare shi wannan kuma in kana so ka fahimci irin wannan zafin karka je da nisa kawai kai tunanin irin zafin da duniya take yi lokacin zafi saboda ne saboda damar da Allah ya ba jahannama sau ɗaya ta numfashi shi ne zafin duniya gaba ɗaya a shekara numfashi ɗaya to ka san duniyoyin da suke suke a cikin halittar sammai da ƙasai wanda ƙila a zafin a zafin a zafin sirki sirki sirki sirki sirki wanda ya zama ba komai ba shine yake zuwa wannan duniya so insignificant to ina ga kuma a ce to jahannamar ce yanzu take lasan shi take ake tunkuɗo masa azabarta da zafinta na kai tsaye to in ka fahimci wannan jama'a sai ka ji ka ƙara raina duniya sai ka ji ka ƙara ganin duniya ba ta kai daraja da kimar da za ka yi mata ɗamara ba me ya kamata da wani ido ya kamata ka kalli duniya wace fahimta ya kamata ka yi ma duniya fahimtar gaskiya ita ce ka ɗauke ta kaɗai tsanin da za ka taka ka isa zuwa lahira cikin aminci tsanin za a taka shi za a za a za a hau kana lura kada wata ƙusa ta kama rigarka sannan ba za ka sa babbar riga ta hau tsani ba dole kana neman rage nauyi rage nauyi shine rage nauyin zunubai mun fahimta sannan kana buƙatar kowace matakala tana da katakon da zaka kama waɗannan matakalun da zaka kama da hannu ƙafarka na kan wani su ne ayyukanka azuminka sallarka zakarka hajjinka umaranka tasbihinka zikirinka sallar daranka zumuncinka kyautarka sadakarka su ne za ka tattaka amma a matakin farko dole ne katakon tsanin ya zama mai ƙarfi mai kenan tauhidi da shi za ka gina a kan shi za ka yi ƙusoshin da za a kakkafa katakon su ne sunonin manzara masu sanar da koyarwarsa da su za ka za a riƙe tsanin sai ka ci gaba da tafiya kuma ba yadda za a yi ka fara takawa kana hawa sai ka ga wani abin da ba ka buƙatar shi a inda za ka je ka ce bari in sako kuma in ɗauka. Wallahi duniyan nan shiririta ne, shiririta ce babu komai a cikinta sai shiriritar sai abin da zai taimake ka ka sami yardar Allah wannan shi ne kaɗai abin da gobe zai sa kai murmushi kai farin ciki. Ka yi tunani ka gani. duk wani abin da kake ƙauna kake tsananin buƙatar ko kake neman ka samu wani fatin jiya shekaran jiya shekara hamsin shekara ɗari shekara dubu ya same shi kuma ya bar shi ya tafi don a nuna maka ashe ba shi ne abin da ya kamata ya fi damun ka ba ka yi tunani yanzu me ya burinka a duniyan nan ko me ka faɗa min buri ko ka ambaci burinka da wani bai riga ya taka wannan burin ya wuce ba akwai? tun da haka ne ya za a yi wani abin da kyalkyali ne na duniya ka yarda ya shagaltar da kai akan tafiyarka wacce kai ka san idan ka tafi babu dawa tun da ake tafiya ba wanda ya je ya hango ya ce to na zo gashi gashi gafa abin da na hango a'a labaran nan da kake ji a'a ba sai dai maganganun manzon rahama sallama tabbatattu na gaskiya su ne kadai suke kwancin a har yanzu ba wanda ya taɓa muta su shi yasa masu hikima suke cewa ko da a misali a ma'aunin hankali mutane biyu wani ya zo ya ce maka akwai azabar kabari akwai lahira da fisabi ɗan ya zo ya ce maka babu wanda ya ce maka akwai ya ta baka bayanin ga abin da zai samu mutane ga shi kaza ga shi kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai a ce maka amma ga hanyoyin da in ka bi za ka kuɓuta daga tashin hankalin wancan ya ce maka kai karka damu babu komai a kyakkyawan lissafi ne ya kamata shi ne an ta'khudha hidrak ta shiga taitayinka ka yi guzurin da za ka samu kukuta idan an je babu ɗin shi kenan yanzu misali muna zaune a masallacin nan sai a ce misali ga ƙur'ani a nan duk wanda ya riƙe ƙur'ani daga masallacin nan ya fita bakin ƙofa za a ba shi naira dubu ɗari biyar sai wani ya ce wallahi ƙarya ne me aikin hankali ka rike ƙur'anin ka fita in ka je babu dubu ɗari biyar ƙur'ani dai ba nauyi ba ne kana rike da shi kenan a'a wani ya ce maka duk a ƙofar masallacin nan akwai wani da yake tsaye duk wanda ya fito zai wanke shi da mari so hamsin amma da ka fita da qur'ani babu mari sai wani ya ce kai wallahi shafa labari shi ne ko ka fita ba qur'anin ma ba za a mare ta me aikin hankali ka fita da qur'ani ka rike kar a wanke ka so hamsin in ka fita babu wankin shikenan to ɗan ƙaramin misali kenan a kan lahira amma ba haka ba ne babu maganar babu maganar akwai ce maganar tabbas ce mun fahimta shi yasa kada ka bari wani abu ya ruɗar da ya ruɗe ka duk abin da za ka samu kuɗi ne aiki ne ka samu ɗan wasu tsaba ne a hannu mata ce ka aura miji ne kika samu ‘ya'ya ne ka samu ‘ya'ya ne kika haifa, gona kake da ita, noma kake kome ya zama tsanin da za ka gode ma Allah ta sanadiyar an baka katata domin ka sami yarda Amma in ba haka ba, duk wani abin da kake gani yana rutanka yana burge ka, to zai zama abin nadama ga wanda ya mallake shi idan bai taimake shi wajen bin Allah ba. Biman ya ayyuhal mabruru tahwi من الوفر الموفر والأساس ستمضي غير محمود فريدا ويخلو بعد إرثك بالتراث ويخذلك الوحي بلا وفاء ولا إصلاح أمر بالسياسة haka mai zuhu da yake cewa wai kai wanda ya ruɗi da duniya yake ƙoƙarin tara ta liman ya ayyuhal magruru tahwi wa kake ƙoƙarin tara ma wannan duniya kake ƙoƙarin mallakan gidaje mallakar kayan alatu motoci da tara da yin investment da siyan shiyas misali hannayen jari duwa kake ma wannan kanka kake mawa to inda gaske ne kanka kake mawa ka yarda cewa kana buƙatan kai tattali duk da ka san cewa kwanakin ka ƙididdigaggu ne a duniya to me yasa ba za ka yi tattalin tafiyar da in an je ba a dawowa ba amsar farko ce ko kuma ka ce a ina ma 'ya'yana ne tattali to ka yi ƙoƙari kai ma 'ya'yanka tattalin abin da kai kuma ba za ka shiga ba za ka shiga halin kakanuka in an tayar da kai a gaban Allah daga cikin abin tausayi a rayuwar duniya shine mutum ya ya yi ƙoƙarin faranta ma 'ya'yan shi rai da hana su shiga cikin kunci na duniya da saɓon Allah sai ya je ya tara dukiyar da ba ta halas ba ni 'ya'yan shi su zauna a gida mai kyau su hau mota mai kyau su ci abinci mai kyau su sa tsumma mai kyau ko misali amma kuma ya yarda a tsayar da shi a gaban Allah kuma a kirke shi a masa misali akwai lissafi satamdi ghairu mahmudin faridan yace zaka bar duniya ba abin yabo ba kai kadai faridan wala tajtumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da ka zo da shi ka mallaka a duniyan nan haka za a sakule ta a zare ka ka bar shi a duniya ya ce wa yahlu ba'lu irtika biturati idan ka bar wata yar tsaila wata wacce shekarunta bai ja ba ko wanda shekarunta ya ja din ma sai ta samo wani sai dan saurayi sai ta yi yanda ake cewa wuf da shi ya tara dukiya sai ta dan samo wani dan saurayi sai ta yi wuf da shi ni ma in dan faɗa yau so wa yakhlu ba'lu irsika biturab wanda yazo ya auri matar kawai an tara masa dukiya sai ya miƙe kafa hani'an mari'an shi bai san ta yadda aka tara ba wallahi ya dinga kamfatar abinda aka tara ba da cokali ba da cebur zai rika ba hani'an mari'an idan ba a yi sa'a ba ‘ya'yan mutum na cikinsa sai sun roƙi alfarmar mijin mahaifiyarsu domin a rika san san musu saboda shi ke da fada wa yahlu ba'da irsika bi turab ya aure matar wa yahdhuruka al-wasiy bila wafa'in wala islahi amrin bi wanda mutum ya yin aikin alkhairi ga damar ta samu ga dukiyar sai kawai sai da ya bari sai da ya ga ƙarshen duk rayuwarsa ta zo to in na mutu ai kaza in na mutu ai kaza in na mutu ai kaza yana barin duniya sai abin da suka ga dama za su yasa kana son kanka da gaske kana so ka tsira a gaban Allah ka yi ma kanka gata kar ka bari wai in na mutu ai kaza ka yi din kana da rai yanzu shine abin da ya kamata kuma wannan shi ya fi nuna cewa kana neman yardar Allah da abin da ne dalili in ka mutu ma'ana sanda baka bukata kenan a'a hatta tunki qomin ma tuhibbun abin da kake so kana buƙatar yanzu ka bayar. Mun fahimta kana buƙata ka bayar shi ne, amma sai da ka bar duniya lokacin da ba ka da rai ba ka buƙatar abin sannan sai a ɗauka ka bayar. To kuma babu tabbas, babu tabbas. Saboda haka, kada duniya ta roƙi mutum, barin duniyan nan tabbas hakika mutuwan nan an riga an gama rubuta ma kowa kowa da lokacinsa kowa da sa'insa kowa da awarsa da lokacinsa tabaraka dhul ula wal kibriya تفرد بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق قرا فكلهم رهائن للفناء ودنيانا وإن ملنا إليها وطال بها المتاع إلى انقضاء وإلى انقطاعه ألا إن الركون على على غرور إلى دار الفناء من من الفناء mai zuhudu ya ci gaba da cewa a baitocin da ake ruwaitowa daga Aliyu bin Hussein Zainul Abidin yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah wanda shi kaɗai ya siffanta da wanzuwa a bayan ƙasa. Amma wasawwal mauta bain al-khalqi qurban ya sanya mutuwa wani kofi ne da kowa sai ya kurba. Fa kulluhum raha'inu lil fana'i tunda ka zo duniya dama kwanakin da za ka yi a duniya abin da yake nufi a fasahar zance kamar da ka tashi zuwa duniya sai mutuwa ta ce ba za ka shigo duniya ba ku fahimci wannan misalin da yi sai mutuwa ta ce ba ta yadda ka shigo duniya ba sai ka roƙi alfarmar a baka dama ka shigo sai mutuwa misali sai ta ce to me za ka bani jingina na a baka dama ka shigo sai ka ce to kwanakin da za a baka dama ka yi a duniya su ne jinginar da za ka bayar kuma. So jinginar, ta jinginar da abin da shi ma jinginanne ne, shi ma ba naka ba ne. Sau da haka tun kafin ka shigo duniyar kwanakin dama sun ƙare ka jinginar ba naka ba. Mutuwa tana jira. Wa duniyana wa in milna ilaiha duniyar mu rayuwar mu ko mun karkata zuwa gare ta ko mun daɗinta wa qala bi hal mata ila inqidai dole za ta kare dole za ta kare wannan jama'a shine karatun duniya ma'ana kai ma duniya karatun ta nasu ka fahimci ka fahimce ka kas shi yasa akan al'amarin duniya ka kusa da hankalinka ka sanya ranka a inuwa duniyan nan ba ita ce ƙarshe ba a cikin rayuwar nan akwai farin ciki akwai bakin ciki bakin cikinka ya zama na akan abin da ya raba ka da Allah shine bakin ciki bakin cikinka lokacin da ka rasa wata kyakkyawar alaka da Allah amma akan duniya tsabar ka da abin da ake samu wallahi kar ka daga ranka kar ka sanya ranka a inuwa ba ma a inuwa ba a cikin fridge wallahi sai ka huta amma tagumi da ni na shiga uku na lalace da a duniya a kan duniya kar ka yi wannan alakar ka da Allah ita ce farin cikin ka ita take baka sanyin rayuwa ita ce take baka farin ciki amma duniyan nan ko mun kyalkyalinta ko mun abin da yake burge ka a kanta za ta zo ta mishi inni la a'lamu wallazi bu khabir anna al hayata wa in harasta ghururu wa ra'aytu kullam ma yu'allilu nafsahu bi ta'illatin wa ila al fana'i yasir haka mutanabbi yake cewa yake cewa inni la a'lamu wallazi bu khabir ni na sani wallazi bu khabir mai hangen nesa mai kyakkyawan lissafi yana da experience jiya da shekaran jiya da shekaran jiya sun ba shi karatu me karatun da jiya da shekaran jiya suka ba suka ba mai hankali annal hayata wa in harasta gururu rayuwar duniya komai yadda ta kulla zumunci da ita kake kaunarta to babu komai a cikinta sai rudu wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur ورأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير na ga kowa yana ta faɗan uzurinsa kowa yana nuna abin da yake kwaɗayi kowa yana nuna abin da yake so kowa yana nuna abin da ya shagalta da shi kowa yana nuna abin da yake burge shi sai dai wa ilal fana'i yasir kowa zai bar duniya ya ce duk burinka duk bukatarka ka taɓa ganin wani wanda ya samu irin burin da take nema yanzu ya ce shi alhamdulillah wa man taha arabun illa ila arab kamar yadda ibn abin nan abisals yake cewa wa ma qaba ahadun min halabanatahu wa man taha arabun illa ila arab babu wani a duniyan nan wanda ya taɓa gama biyan bukacinsa kowaye ya nuna maka shi sai kaga yana da wata bukata wa man taha arabun illa ila arab mutum da zarar ya mallaki kaza ya samu kaza sai kaga ya fara kallo na sama idan lalurar ka dubu ɗari ne daga ran da ɗarin ta samu sai ka fara hango kai ɗari yanzu ai akwai inflation wallahi rayuwa ta yi tsada yanzu da ka riƙe ɗarin ma sai ka rasa me za ka siya da ma dai miliyan ɗaya ce daga ran da yatsunka suka kirga miliyan ɗaya sai ka raina miliyan ɗaya ah dama haka ne dama miliyan ɗaya to ai yanzu abu kaza biyu uku da na yi ma miliyan ɗaya ta ƙare dama dai goma ce da goma ta samu sai ka ga sai ka ji bukatunka sun yi faɗi to yanzu dan gida ma na miliyan goma mai kai me za ka ai ɗaki ɗaya ne ko ɗaki ne a da ma dai hamsin ne da ma ɗari ce lau kana libni adama wadin min zahab da tamanna in ya kuna da ba wai miliyan ba ba biliyan ba manzara masu salama sai ya ɗauko maka hoton zuciyarka aka baka labari da za a baka kwazazzabo ko kudiddifi ko kogi ko ramin da ke tsakanin tsaunuka guda biyu a cika shi da zinare a ce malam muhammadu malam mustapha aran ma naka ne ko namu ne mu biyu ko kada ya zama da gaske ko wai wannan ashabu shi ne ake cewa wanda ya fi kowa kwaɗayi a duniya a kissoshin labarai ba a yi mutumin da ya kai shi kwaɗayi ba kamar yadda na ce malam Musa ba nan sai na ce ko kar ya zama da gaske to shine irin abin da ashabu yake saboda tsabar kwaɗayinsa ake ba da labarin wata rana ya ce ma yara ku je kamar misalin gidan alijuwa ne ana raba halawa ana raba minti sai yara suka sheƙa a guje su je gidan alajuwa ne shi ma sai aka ga ya fita a guje ashabu lafiya ya ce wallahi ina tsoron kada ya zama da gasken yana tsoron labarin ƙaryen da ya bayar kar ya zama da gaske ne alhaji wanin ya zama yana bayarwan kuma su samu su da samu masifar kada yi shine ya ce wa mamad da ahadun ya dahu ila jaibihi illa banantu annahu mafiyan wani bai taɓa koda da mistake ya sanya hannun shi a cikin aljihu ba sai na ɗauka tsaba zai koya mai komo. To a ce Malam Mustapha yana da kwazazzaban zinare. To duk yadda kake jin yana cilawan nan, yana feke haruffa, sai ya ce ya Allah da ma biyu ko ba za ka ce ba sai sun zo ko ai misalin shi ne a kuɗin da kake samu yanzu shi ne kwazazzaban zinara ka taɓa samun wani adadi ka ce a shi alhamdulillah ba ga ɗan shekara tamanin ya fi ka sanin balu ba yana ta neman kuɗi a tamanin a saba'in da wani abu kuma fa shi ya san in ya sa ya ci sa'a ne a ɗan ƙara mai sha biyar zuwa ashirin Allah ta ba da ɗan tamanin Allah ƙara albarka ga wanda ya kai tamanin misali ka ga ita rikici me dalili wannan hadisin na manzara masu sana shi ne sharhin bayanin saboda haka saƙon a nan dai a taƙaice jama'a bayanai akan wannan babun sai a daɗe ana yi da ƙwaƙwalwa ta hangi kaza za ta tuno kaza aya kaza hadisi kaza wata magana ta hikima amma ba yawan bayanan ba ne a'a takaitattun bayanai da aka samu waɗanda suka yi tasiri ka samu uzuri da za ka rike kullum ka rika kallon shi a idanka kullum ka rika kallon shi a idanka malamin mu Sheikh Zarban rahimahullah yana da wasu baitoci akan mutuwa wanda lokacin da ya baitocin nike ce masa waɗannan baitocin da ya kamata ba dan ɗauke sai nike cewa ya kamata mu sa a falo mu rika kallo mu rubuta su sai yake cewa yake ce mun ai idan kuka rubuta su a falo kuma in kuna kallon su za su rage muku jin daɗin falon da kuke ci falon ku na jin daɗi da annashuwa in kullum kuna kallo ba za ku ji daɗi ba yana cewa ma aksara al'umura tsawila idan taba wal mar'u ya'rifu dhaka inda wafashi al mautu haqqun wal khala'iqu sayduhu wal kullu yas'a wa huwa fi shabakati yake cewa wanda ya kai kankantar rayuwa ne tsawo shekaru masu yawa me ya kai su kankanta idan duniya ta zo karshe ma'ana ta yi saba'in tamanin to saba'in tamanin din nan fa ba su da yawa idan ajalin kai zo sai karka ganin su kamar ba komai ba ka allam yalbatu illa sa'atan min al sai ce wal mar'u ya'rifu zaka inda wafati sai dai wannan wani karatu ne da ba a biya maka shi ka fahimce shi sai ajali ya zo al mautu haqqun mutuwa gaskiya ce wal khala'iqu sayduhu mutuwan nan farauta take yi me take farauta tana farautan halittu ne mu kenan mu ne abun farauta wal kullu yas'a wa huwa fi shabakatihi wannan ita ce fasahar shagarman da ta fito a cikin wannan baitoci sai yake cewa kowa yana tafiya ne shi a tunaninsa yana more marayuwa ne bai san yana cikin komar mutuwa ba ne kamar kifi ne da aka baza koma ko aka wurga ta a cikin kogi shi bai san an riga an kama shi a cikin komar ba me ya ɗauka abin nan all is well komai daidai ne saboda yana ganin a cikin komar akwai ruwa yana yawo a cikin ruwa bai san ruwan kuma a cikin koma mutuwa yake shi ne halin da muke ci sunanka macece already baka da rai kawai kwanakin ne da suka rage ake dan kirgawa numfashin ake jin mecece hanyar tsira mecece mafita yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma farkon sura ka yawaita tasbih ka san Allah ka bauta ma Allah ka san manzon rahama sallama kai riko da sunnarsa kai riko da abin da aka ruwaito daga wajensu a samu kimanta ƙur'ani da martaba shi a samu karanta shi a samu kyawawan ɗabi'u duka an ambace su a farkon sura ƙur'ani sunnar sanin Allah sanin manzon Allah sallama kyawawan ɗabi'u da tsaftataccen ɗabi'u dole ne waɗannan a markaɗa su gaba ɗaya to su ne suke kawo mutum kyakkyawan ƙarshe suke ba shi salama suke ba shi aminci idan ya zo barin duniya an yi bayan allan da kamar yadda muke ta faɗa ko a lissafin ɗan adam ka san sun yi kyakkyawan ƙarshe duk sanda ake maganar kyakkyawan ƙarshe wallahi ko bana so sai na tuno da wani bawan Allah da ya rasu shekara kamar talatin ko ashirin da bakwai da takwas da suka wuce a Madina ya shahara da duk zamansa ko tashinsa har ya zama slogan ɗinsa an san shi da shi ya rabu husnal khatima يا رب حسن الخاتمة يا رب حسن الخاتمة إرن كمر إن زي زونا بسم الله يا رب حسن الخاتمة إن زي تاشي بسم الله يا رب حسن الخاتمة har aka san shi wanda ya san shi yake bani labarin shi yake cewa sai da ya zama na wannan wani take ne da yake maimaituwa a harshen shi kowa ya san shi ya Allah kyakkyawan ƙarshe ya Allah kyakkyawan ƙarshe ya Allah kyakkyawan ƙarshe irin wanda in kuka zauna da shi minti talatin arba'in shi ko wani abu ya burge shi ta yaron kasar kaji so ashe wannan addu'ar da yake yi ko ta riga ta shige sama tana jiran shi wallahi bawan Allah nan jama'a na farko yayi azumi ranar alhamis na farko ma dai tukuna a Madina mutuwa a Madina na biyu ya yi azumi ranar alhamis sai ya tafi da abun buɗe bakin shi haram ana la'asar ya tafi ya je ya samu sahun farko a haram aka yi buɗe baki da shi bayan rana ta faɗi ya yi buɗe baki a sahun gaba a haram aka yi sallar magariba bayan magariba ya tashi yana nafila bayan magariba a sujada kuma a jabi kai wannan ba Allah ya more muna kyautata masa zato amma dai a ma'aunin ɗan adam akwai morewa ba morewa ba wannan shine wanda ya sha kwana na gaskiya an sallame shi kenan bayan da gari suke fa cewa wani ya shigo gari an ya sha kwana a nan ma'aunin duniya kenan wannan ita ce shan kwana ta gaskiya Allah ya yi azumi kai Allah ya a sahun gaba kai Allah ci gaba da karatu قل إن الموت الذي تفرون منه نسأل الله حسن الخاتمة الله تبقى متكاون كاشر فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة wannan sifa ce daga sifofin daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala masanin abin da kuka aikata a bayyane da masanin abin da kuka yi a ɓoye ko masanin bayyane da masanin ɓoye duka ɗaya ne a wajensa الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله مثلا سرري مثلا بيني مثلا دري مثلا له مثلا كومي الله يتي daidai ne duk ɗaya ne a wajensa man asarral qawla wa man jahara bihi wanda ya aikata wata wani aiki ko ya yi furuci da wani zance sai ya yi shi a ɓoye ko wanda ya yi shi a bayyane duk ɗaya ne a wajen Allah wa man huwa mustaqim bil layli wa sahibun bin nahar kar ka ɗauka akwai dare a lissafin Allah babu kai ne kake ganin duhu mun fahimta kar ka ɗauka akwai shigewa ɗaki kai ne kake ɗauka a ɗaki kake kar ka ɗauka akwai rufe ƙofa yanzu kai kaɗai ne a kan gado a kan katifarka da ƴar wayarka a hannu kana ta yin abin da ka ga dama na duka a lissafe yake duka an taskance shi kuma akwai isabi a kai sai ka tuno aikin wancan mutumin da zai bayyana a kabarin wanda bai bi Allah ba da mummunar sifa me zai ce masa zai ce masa shine aikin shi da ya kasance yana yi saboda haka shin ka shirya ganin ko mutum ya shirya ganin ƙaryarsa a kabarinsa ya shirya ganin cin amanarsa a kabarinsa ya shirya ganin zinarsa a kabarinsa ya shirya ganin kuɗin wasu da ya danne a kabarinsa ya shirya ganin ya shirya ganin ya shirya duk mutum ya shirya ganin waɗannan a kabarinsa ba ba na jin akwai wanda ya shirya ne to da haka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'min sawa'u min binnan menene
ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تبس الله سبحانه وتعالى زي شركة قوة زائم قوة حسابي akan aikin da ya kasance yana aikatawa na
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يا خير الرازقين ارزقنا وأن سلمك أرمو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya ga Allah suka yi imani ana da kai ake yanzu kenan ka ce kai mai imani ne ka miƙa wuya to ga sako daga Allah subhanahu wa ta'ala idan nudiya lis salati min yawmil jumu'a idan aka kira sallah a ranar juma'a ma'ana idan aka kira sallah sallar juma'a sallah na biyu kamar yadda zamu zo mu ji a gaba kiran sallah na biyu fas'au ila zikrillah ku yi hanzari hanzari na zuciya ku tattara ina ku ina ku a cikin zuciyarku ku fuskantar da tunaninku da zuciyarku zuwa ambaton Allah zuwa neman yardar Allah cikin hanzari fas'au ila zikrillah wa darul bayya ku bar duk wani cinikayya da kuke yi don yanzu bayan kiran sallah na biyu a ranar juma'a ko bayan kiran sallar juma'a to ciniki ko cinikayya ya haramta wadarul bayya zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun an sa kiran Allah bayan an kira sallah da yin hanzari da komar da tunani da zuciya zuwa ga ibadar da take jiranku da yawaita ambatan Allah. Da barin ciniki domin ku samu mai da hankulanku zuwa ga ibadar da take jiranku duka waɗannan guda uku, khairun lakum in kuntum ta'lamun shi ne alheri gare ku matuƙar kun siffanta da siffar sanin ya kamata da hangen nesa da kyakkyawan lissafi hangen nesa babu shayi ko hangen nesa na abin da yake jiran ku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hangen nesa ta ɓangaren auna abin da yake alkhairi wanda Allah yake so da abin da riƙo da shi yana shagaltarwa hangen nesa ta ɓangaren turo da mutuwar da aka ambata a riyu kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqiq to cinikayyar da kuke yi yanzu ba za ku ba za su zama muku guziri zuwa ga lahira ba me yake zama muku guziri shine zikrullah to fas'au ilayhi ku yi hanzari ku rungumi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala hangen nesa da kyakkyawan lissafi idan kuka tuno da cewa thumma tuwadduna ila alimil ghaibi wa shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun cewa akwai hisabi to tunda akwai hisabi da lissafi da kididdiga to bari in sauri in ansa kiran Allah wanda ya kira ni domin in samu kuɓuta daga halaka in samu kusanci zuwa gare shi wannan shine ko ita ce ma'anar waɗannan jimloli da aka ambata a cikin wannan aya ma'ana ta kai tsaye in muka lura za mu ga cewa a cikin wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya ambaci yawmul juma'a kuma a qur'ani gaba ɗaya nan ne kadai aka ambaci yawmul juma'a malaman tarihi sun tattauna akan asalin sirrin da ko dalilin da yasa aka sanya aka raɗa ma juma'a juma'a wasu suka ce lissima'in nasifi saboda taruwan mutane a cikinsa kuma kalmar juma'a ko aljumu'a daga jimun da mimun da ayi ko wasu suka ce a'a saboda alaƙa da jumi'a fihi khalqun nas a cikin a ranar juma'a ne aka gama halitta gaba ɗaya kamar yadda ya zo a hadisi falalar juma'a ko daga ciki cikin a juma'a ko a ranar juma'a ne aka gama halittar halittu wasu daga cikin malamai suka ce a'a lishima'in nasu fihi fi yawmin ma'an saboda ranar da za a yi hisabi kenan ranar kiyama za ta kasance ran juma'a kuma abin nan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce abin nan yawmal jam ila raiba fi ko yawmal jam aka ce aljam taruwa kuma shine abin da ya gina kalmar nan ta juma'a jimun da mimun da ayin a tarihi kafin zuwan musulunci abinda ranar juma'a ta fi shahara da shi shine yawmul uruba ma'ana ranar larabci ko kuma ranar sanin tsatso na larabawan asali haka ake kiran wannan ranar kuma ya inganta manzan ramar sallama ya ba mu labarin cewa ranar juma'a kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wacce Allah ya shiryar da wannan al'ummar zuwa ga wannan kyautar. Saboda haka, an ka kiran Allah ranar Juma'a da zuwa a saurari hudu ba, da yawan ambatan Allah a ranar alama ce daga cin alamomin gode ma Allah a kan sanar da mu wannan ranar mai daraja. Saboda al'ummomin da suka gabata, mun sani dai Allah subhanahu wataala ya umarce su da girmama wannan rana sai suka yi saɓani a kanta yahudawa sai suka tafi a kan asaba suka yi mishin suka kauce ma hanya yahuda abin nan yahuda suka tafi asaba a kiristoci kuma suka tafi nasara kenan suka tafi a kan ranar lahadi amma mu kuma al'umma manzon rahama sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan rana saboda haka mu kimanta wannan rana ta juma'a mu martaba ta ya ishe ka ka fahimci girma da falalar wannan ranar har ta kai wasu daga cikin malamai musamman malaman shafi'iyya da wasu daga cikin hanabila suna tattauna akan wai shin da ranar juma'a da ranar arfa wacce tafi daraja to tattauna wannan kadai ya isa ka gane cewa ashe juma'a darajarta ta kai daraja matsayinta ba na wasa ba ne kuma idi ne na sati wanda ya kamata ka martaba saboda ƙaunar da manzara masu sallah yake ma wannan rana da martaba wanda yake mata har cewa yayi da sahabbansa wai ɗayan ku ba zai zama yana da kaya biyu ba ɗayan kayan na yau da kullun ɗinsa da sana'arsa ɗayan kuma kayan ranar juma'a Allahu akbar sahabbai kenan kayan ma ko ko da biyu ake cewa Allah ne ba abin dariya ba jama'a abu ne sosa zuciya annabi ne fiyayyen halitta yake ce musu ina ma da ɗaya daga cikin ku ya kasance yana da ɗan kaya biyu ko uku ɗayan na yau da kullum ɗayan kuma na ranar juma'a ma'ana akwai wanda ba su da biyun kenan sai ɗaya sai kuma suturar ka nawa yanzu har yanzu wallahi matsaloli sun yi maka yawa har yanzu ni kun kayan ka ma baka san adadin su mu gane irin rayuwar da muke yi da irin rayuwar da sahabban manzara masu sallama suka yi amma zukatan cike da sanin Allah cike da imani cike da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da mantawa da dattin duniya da da da da daukar furewa shine wai abinda hannaye suke kirgawa na tsaba wannan ba shi bane ina ake samun natsuwa abin Allah da bin tafarkin manzara masu sallama Allah muke roƙo ya azurta mu da irin waɗannan zukata waɗanda za su cika da imani da sanin Allah da sanin sunnonin manzara masu sama da aiki da su ya Allah ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu ka dakatar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ka azurta mu da samun yardarka ka ba mu dacewa da alkhairan duniya da lahira ka raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi karɓar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau halin da ka fi son bayan ka su koma gare su koma gare ka a kan shi sai Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka yarda da mu ka yarda da ayyukan mu ka gafarta mu mana ka gafarta mu iyayen mu Allah ka azurta mu da jannatul firdaus wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mun samu bakuncin alqur'ani ko malam Abdul Karim ya halatta a ce ma mahaddaci alqur'ani Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara albarka Allah kuma ya haɗa mu akan alkhairi ana bukarin sai a yi ma mutane kalma ɗaya
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina matuƙar farin ciki da haɗuwa da wannan fuskoki masu albarka a cikin wannan wata mai albarka sannan a wannan majalisi na mu albarka da malam ke karantar da mu ma'anonin maganganun ubangiji sako ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda malam ya bayani wasiƙa ce ta Allah ya turo maka kai da kai ake nufi duk abin da yake ciki ba abu ne na banza ba misali a ce gwamnan jihar nan ko shugaban ƙasar nan ya baka wata takarda ya baka wani envelope ya riƙo shi a baka wani irin muhimmanci za ka yi ƙoƙarin gane kowace kalima kowace irin kowane fuskar da ke cikin wannan wannan wannan zarfi ko kuma wannan envelope sabon Allah ne malam yake ƙoƙarin wato bayyana mana da karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon wato shiryuwa zuwa ga abin da ake karantar da mu da fahimtar abin da ake karantar da mu da kuma tsayuwa akan abin da ke karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma da aka zo aka muhimmanta da littafin Allah aka bashi goyon baya aka zo ake sauraro inda ake babu wannan ba mai sauraron sai zama mai karantawa ba zai samu karfi ba Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya haɗa mu a cikin ainihin inuwa ta alqur'ani malam ya matsi in kalma ɗaya amma ni dai abin da na zo na ji ya ishe ni haɗuwa da wannan fuskoki masu albarka sun ishe ni duk wani farin ciki Allah Ubangiji ya ainihin karɓi wannan ibada da muke ciki Allah Ubangiji ya ainihin sanya mu a cikin ainihin inuwar Al-Qur'ani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mu rayuwa albarka Allah ya hada mu akan alkhairi da datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا ضارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء زورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائدين وراقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية نسألك اللهم حسن الخاتمة اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اجعلنا يوم الفجر الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة قوية من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراكدين ولا تشبك بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك القبول نسألك اللهم القبول نسألك اللهم القبول اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وقيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من كل سوء ومكروه اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه نسألك اللهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية اللهم ليس في الكون إله غيرك فيدعى وليس في الوجود رب سواك فيرجى أنت الفرد لا شريك لك وأنت الأحد لا ند لك أنت إلهنا ومولانا أنت الأول فليس فوقك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يا فاطر السماوات والأرضين يا فاطر السماوات والأرضين يا فاطر السماوات والأرضين نسألك أن نسألك العتق من النيران نسألك العتق من النيران اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا على الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحفظ الحاكدين وظلم الظالمين وضل البابل وعدوان المعتدين وستر الساحرين وشعوذة المشعوذين يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وآباء وآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اقض لكل واحد منا حاجته اللهم اعط كل واحد منا مسألته اللهم حقق لكل واحد منا أمنيته اللهم بلغ كل واحد منا غايته يا سميع يا قريب يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويرجوك فيا ربنا ليس لنا إله غيرك نرجوه فنعبده اللهم فتقبل منا وأعطنا سؤلنا اللهم تقبل منا وأعطنا سؤلنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين